أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا شابكوي ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ranar bakwai ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyar alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah datar da musu abin da yake shiri ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare da godiyanmu ga allah subhanahu wa ta'ala dama na ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka fatinul aqidatul wasatiyya na shekul islam rahimahullah wanda mun faro karatu yau ina lissafi shi na goma sha uku daga cikin darussan da muka fara na wannan littafi zo shahi na hamsin da biyu zuwa abu muna bayani ne tun jiya akan takaitaccen bayani akan mazhaba na sunna game da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban ji ba na hamsin da ɗaya kamar an ka ce kamar kai ƙasasar zuciya gane ku kuma suna suna nuna musu ko in kula ko ƙeta suna rashin yin ladabi da su duka yana ɗaukar nan ma to bayani akan dai halin da ahli sunna suke nunawa game da sabon mazana mun yi bayani cewa su ahli sunna wal jama'a daga cikin usul ɗinsu zukatansu da harasansu da sun kubuta game da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa faɗin maganganu na banza akan sabon manzon Allah kuma ba sa ƙudurci ƙeta ko jin haushi game da sabon manzon Allah sallallahu su sun tsaya ne akan yadda Allah ya siffanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da muka karanta a cikin wannan aya kuma sun dogaro ne da hadisin da manzo Allah ya kada ku zaga sahabbai na domin ko da ɗayan ku zai ciyar da abin da yake kwatankucin dutsen Uhud na zinariya ba zai kai daraja na sahabi na ba sahabi ya ɗauki mudu ɗaya ya bayar lada ku ba ta zama ɗaya saboda Allah ya fifita shi akan wannan falala ne Allah ke bayar da shi ga wanda yake so kuma suna yarda da dukkan abin da Allah ya ba da labari game da sabon manzon Allah sabanin yan shi'a suna inkarin ayoyin da Allah yake ce sabon manzon Allah radiyallahu anhu wa radwan لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة سوين شيعة سنة إنكار وإن سابان أهل السنة أهل السنة سن يدد وند مغانا تعالى فاس إنكار وإن sannan sun sakankance da yarda da maganar da manzo yi akan wanda suka yakin badar cewa imalu ma shi ito ba ga da kafarta lakum la ce ku duk abin da kuke suna gafarta mu kuma a jiya mun bayyana cewa ahli sunna wal jama'a ba sa inkari game da khalifancin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da cewa wanda ya kowa falala shine Abubakar da Siddiq sai Umar sai Uthman sai Ali duk da yake mun ambaci sabanin ahli sunna game da shin Uthman da Ali wanne ne ake gabatarwa wajen falala wasu suna ganin gabatar da falalan sayyidina ali akan usman wasu suna ganin falalar gabatar da usman akan ali amma akan abin da ya shayi khalifanci dukkan ahli sunna wal jama'a sun tafi akan kaddamar da khalifancin sayyidina usman akan khalifancin sayyidina ali duk mutumin da ya yi inkarin tsarin khalifancin a haka to ya bata jin mun yi ishara saboda yayyun halitta su ne suka fahimci hakan a bisa karantarwa ta hiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ta yi wasu cewa na bar muku abubuwa guda biyu in kun yi riko da su ba za ku bata ba ƙur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce a kuma bin sunna na hore ku da bin sunna na da sunnan khalifofi na shiriyu masu shiryarwa a ce kun ga kawai bayan da muka gabatar gabatar da abubakar a matsayin khalifa zababbi a cikin halittu shiryayyu daga cikin shiryayyu suna nan aka yi haka Allah ya yarda da haka haka ma saka umar da aka yi bayan wucewan sayyidina abubakar haka ma shigar da sayyidina Uthman a matsayin khalifa kafin ali haka wanda zai zo a yanzu ya yi wani gyara to ya haida daga cikin tafarki na ala sunna wal jama'a kuma su ahli sunna ba sa din ahalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma babu wanda yake kauna ahalin manzo irin ahli sunna wal jama'a mun yi bayani game da halin su a wajen fahimtar sayyidina ali jiya mun kawo kissar badir khummin abin da ya faru nan riwayoyi ingantattu ahli sunna suka ruwaito su dan tabbatar wa duniya cewa su masoya iyalan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mun zo bayani akan menene matsayin ahli sunna game da abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah inda ka amanta sahabbai ba ma'asumai bane abin da aka ce ma ma'asumi wanda an katange shi daga yin laifi su ba haka bane irin laifukan da za su iya faruwa da mu su ma suna iya aukawa cikinsu su duk da darajar mu da su ba guda ba ce to in ma wani abu ya faru tsakanin su wa junansu ahli sunna suna kame baki akai ba sa cewa komai je na kawo misali mahaifinka da tsaran shi da suka taso tare abinda ba ka iya gaya ma mahaifinka kai ko kuma wani wanda kuke shekaru ɗaya da shi bai iya gaya mahaifinka shi wanda suke tare da mahaifinka suka taso shi sai shi iya gaya ma mahaifinka kuma bai ji komai ba kuma mahaifin bai damu ba saboda tare an ka taso ta haka su ma sun taso ahli suna in sun ji wani abu tsakanin su shiru suke yi shine je muka karanta wa yumsikuna am wa yumsikuna amma shajara bainas sahabati nan zamu tashi shahi na hamsin da biyu ahli suna suna yin shirinsu game da abin da ya gudana tsakanin sabon manzo Allah su ce wa yaquluna suna cewa inna hadhihi al-athar lalle wa inna hadisai al-marwiyati fi masawi'ihim wa inda aka ruwaito su da suke bayyana munanan dabi'u an ce masawi abubuwa marasa kyau akwai hadisai da aka ruwaito da suke nuna wasu munanan halaye game da sahabban manzon Allah ga matsayin ahlus sunna game da wa'annan hadisai minha daga cikin hadisan ma huwa karimun akwai hadisan da na ƙarya ne ba su tabbata ba wa minha ma qad zida fihi daga cikin hadisan akwai wanda an ƙara ne ciki kun gane ko sannan wa naqas da kuma rage ko wanda an ƙara wasu kuma an rage ghayyar an wajehi an canza labarin daga yadda yake wasahihu minhum wasahihu minhu hum fihi ma'zuruna zancen da ya inganta na daga cikin hadisai da suke yin bayani game da masawi na sahaba hum su sahabbai fihi game da wannan abun ma'zuruna ana ba su uzuri sai muka ce imma mujtahiduna musibuna ko dai ya zamanto sun yi ijtihadi akan fahimtar wannan abu sun dace wa imma mujtahiduna muqti'una ko ya zamanto sun yi ijtihadi sun yi kuskure menene ake cewa mujtahidi huwa shakhsu alladhi yubdhil qasara juhdahu fi ada'i amalin ma أو استنباط حكم شرعي من أدلتها التفصيلية wanda ake cewa mujtahidi shine mutumin da zai iya kokarin shi don ya ciro wani aiki mana ya ciro hukuncin wani aiki ya hukunta wani aiki mana a hukunci na addinin musulunci kuma zai ciro wannan hukunci ne daga dalilai wa'inda suke mufassalai daga cikin adalata shar'iyya ya yi ƙoƙarin ciro wani hukunci ya ce yana ganin abu kaza hukuncin shi kaza ne a bisa dalili kaza a iya ƙoƙarin da ya na fahimtar dalilai na shari'a duk mutumin da ya fito da wani hukunci a ya yi ƙoƙari iya binciken shi iya fahimtarsa don tabbatar da wani hukunci na shari'a sai ce ya yi ijtihadi in ya canka daidai yana da lada biyu in ma ya yi kuskure yana da lada guda ɗaya kuma za a yi masa uzuri inda iya binciken shi ya tsaya a nan iya fahimta shi bai yi ganganci ba bai yi son rai ba to sahabbai inda suka yi kuskure za a yi musu uzuri in ma dai su ga a yadda suka fahimta yanzu mu ɗauki matsala abin da ya shafi tsakanin su aisha da su abdullahi bin mas'ud in ba na manta ba da sauran sahabbai da suka samu sabani wa junansu kowa a yadda ya fahimci hadisai ne gazautar sifin da aka yi duk ya faru ne a gwargwaron fahimta su mun abin da ya faru tsakanin mu'awiya da ya sadina ali kaka an samu sabani da hatta kai a ɗauki makami kowa na fahimtar nassoshi na hadisi a ɓangaren kaza shi yana ganin kaza ne to wanda ya dage akan kaza ya zama ya yi daidai yana da lada biyu wanda ya dage akan kaza ya zama shi yake kan kuskure yana da lada guda inda shi ya yi iya kokari ne don ya tabbatar da hukunci na addini Allah ya mana jagora Muawiya da sai na Ali an samu rashin jituwa har ya zamanto ya yi jinkirin yin mubaya ga sai na Ali shi a tashi fahimta kenan to nan fahimta in kuskure ne istihadin shi ne yana da lada guda in ya canka daidai yana da lada guda in sai wani ya zo ya ce a'a ai wani bai kamata ya kaza ba bai kamata shi kaza ba wannan ba ahalar suna ba su ahalar suna wani abu da ya faru tsakanin sabai suna yin shiru ne ba sa samu kamar ka tare da babanka suna faɗa sai ka zo hili kana faɗi ai wallahi ba wannan da kun ka ganshi kaza kaza ne mama ce adda gaskiya kaza kaza kana iya gane gaskiyar mamanka da babanka abu ne mai wahalar ganewa ko ya kaba mutum ta zo ta kawo ƙara ya yi mata kaza kai dai ka sulhunta su don gane gaskiyar mata da miji sai Allah وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم su ahlus sunna shine wahum su ahlus sunna ma zalika tare da dukkan wannan bayani da ya gabata la ya'taqiduna anna kullu wahidin min as-sahabati ma'sum ba sa kudurta cewa kowane ɗaya daga cikin sahabbai ma'sumi ne an kaba'iril ithmi wa saqa'iriha na daga manyan zanubai da kuma kananan su aqida ahlus sunna shine ba sa kudurcewa a zuciyarsu cewa sahabbai ba sa laifi duk wanda ahalin suna ya yadda sahabi yana iya yin laifi ko kabila ko sarira amma dai ya yi ka falala inda Allah ya ɗaukaka daraja su akan tamu kuma su ne suka yayi da annabin mu fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kun gane masumi ko an ce masumi wanda baya aikata laifi bal tajuzu alaihim dhunubu fil jumla ya halasta su sahabbai zunubi a gare su a dunkule mana su ma suna yin laifi kamar yadda mu ma muna yin laifi ku ɗauki misali ayar jefe wanda ya zina a wani lokaci aka saukar da ita ba kuma na amsa ba a wani lokaci aka fara aiki da ita a lokacin sahabbai in mutum ya yi sata a yanke masa hannu a wani lokaci ta sabka a wani lokaci aka aiki da ita shan giya in mutum ya sha giya a mai hukunci an ɗabbaka wannan a zamanin manzala ko ba a ɗabbaka shi ba kenan me ke nuna muna sahabban nan suna iya su aikata laifi wani tsakanin su ne da Allah tsakanin su ne da Allah ba yana nuna in kai laifi ba mai imani kake ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ɗan adam dukkanin ku kuna kuskure kuna laifi ma Allah amma wa'inda suka fi alheri a cikin masu laifi su ne wanda in sun yi laifi su tuban ma Allah su koma ma Allah inda za mu gane wani duk sai mu huta yanzu idan kana ustazu aka samu tsotsayi ka aikata wani abu mutum ya aje yan kayan sai aka ce ustazu ya yi gaba da su ya kai to sai ai ta yawo da wannan ana ce ai don haka ne ustazan nan suke ai kai dai kaza kaza kaza in ba don haka suke ba shi dai yayi kuma dama dan adam ne yana iya shi kuma wannan yin da ya ba ya yanke alaka tsakanin shi da ubangiji shi bane a a nan dai yayi laifi sai tuban ma Allah kuma Allah ya yafe masa kuma mu kan mu rinka kallon shi da wannan abin da yayi inda yayi ma Allah ne ya tuba Allah sai shi ya yafe masa ya kamata mu rinka kula da wannan ولهم fi sawabiki wal fada'il su sahabbai suna da shiga gaba shine sawabik mana sun gabatar da aiki na alkhairi tun ma kafin su aikata wani zunubi bayan sun shigo musulunci wal fada'il kuma su sahabban manzo Allah suna da wasu falala ma yujibu magfirata ma yasduru minhum in sadara wannan yana wajabtar da samun musu da gafarar abin da yi bijiru daga kudinsu in ma wannan abin ya bijiru gani walahum min sawabiki su sahabbai suna da wasu abubuwa da suka gabata wal fada'il da wasu falololi da suka samu ma yujibu makfirata wannan falallar da wannan abin da ya gabata na alkhairi yana wajabtar da yi musu gafara gafarta musu ma sadara minhum lifin da ya bijiro daga gonarsu shine ma ya sadara minhum abin da yake bijirowa daga gonarsu in sadara ko da ma ya bijiro kana da yaro yana kyautata ma so talatin a yini sai kuma a yini yana ma kuskure so biyu ya tabbata mai yin laifi ko bai tabbata ba ba a bada masa ba amma kafin a samu laifi biyun nan yana da alkhairan da za su goge wannan laifi biyun ko bai da su ta ku duba babu mai shiga aljanna da san fursan kakan zama dan aljanna ne tun daga sankanta fursan 50% Qur'ani ya tabbatar mana duk wanda ya je lahila da 50% na aljanna ne in tudun araf ba wanda su ne haka auna da lada da zulubi sun yi haka haka ba da ƙarshe na za a ce da su wata za a ce su je ko kuma aljanna ka gani kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a cikin alkur'ani mai girma cewa wa'inda suka fi yawa a aljanna a cikin al'ummar manzon Allah su ne azzalimun nafsihi minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat to wa'inda suka yi kowa yawa a aljanna su ne zalimun li nafsihi su ne mu'mine masu laifi masu zunubi sun yi yawa a aljanna sai yawa sai mu'mine waɗanda su kuma laifinsu ma'ana kirkinsu ya ɗara ma laifinsu da nisa su ne matsakaita ko sannan a zo ga sabi'un bil khairati waɗanda suke masu ƙololuwa ne a aljanna a matsayin ɗan kaɗan na masu da yawa amma mu yanzu duk mun tada hankalinmu wai in kana ustadu wai kai kanka jin ka kai wai in ba ka yi san fursan ba wai baka kai ba wai ne kai baka isa ba wallahi Allah gaye mana to wanda shine misalin da zan bayar su sahabbai sun aikata aiki na alkhairin da yana zama dalilin gafarar zunubin su in ma sun yi tuna muna Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an ni Allah ya ce a ya isa mana jiya mun karanta hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabiyar da mummunan aiki tabi'il hasan sayyi'ata bil hasana tamhuha ko ba haka bane kai aikin kwarai bayan kayan mummunan aiki aikin ƙwaron shi shi goge wancan mummunan aiki in kuka nisanci manya-manyan zunubai ƙanana in ji Allah sai mu goge muku su tun ma ba ku tuba ba a goge ba kama sa an goge ba shi ne ma'anar maganar shi anan sun yi ayyukan da ko da ma sun yi wasu kurakurai waɗancan ayyukan suna goge musu kurakuransu haka ne a gida adin suna game da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta innahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati kai har ma su sahabban manzon Allah ana yaye musu ana yaye musu shine ana gafarta musu ne daga cikin munanan ayyuka ma la yughfaru liman ba'dahum irin da ba a gafarta mu wanda suka zo bayan su saboda sun yi falala li anna lahum min al-hasanati domin su suna da kyawawan ayyuka allati tamhu as-sayyi'ati wa'inda suke goge musu munana ayyuka ma laisa da liman ba'dahu wanda babu shi a cikin yan bayansu mana aikin alheran da sahabbai ke da shi mu yan baya ba mu da shi kenan su suka fi cancanta da su samu gogewan zunubi na laifin da suka yi ko da masu yi laifin wa qad thabata bi qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annahum khairul quruni su ne mafi alkhairin zamunna duk wani zamani da aka yi zama cikin shi to zamun da sahabban manzala suka yi zama a cikin shi ne mafi alkhairi wa annal haka ne ko wa annal mudda min ahdihim mudu daya na daga sahabbai sahabi ɗauki mudu guda daya idza tasaddaqa bihi in yayi sadaka da shi dan Allah kana afdala min jabal uhud zahaban mimman ba'dahu ya hilada da falala fiye da wanda ya ba da dukin uhud na zinariya na wanda ya zo daga bayansu ku ji wa annal mudda min ahdihim mudu daya da ya fito daga hannun sahabi yace gashi ya bada fi sabilillah idza tasaddaqa bihi inda ya sadaka da wannan mudu daya kana afdal to shi mudun ne yahi falala yahi samun lada min jabali uhudin na daga wanda ya bayar da dukin uhudu rahaban na zinariya mimman ba da nau'an da suka zo a bayansu sabi ya bada mudu guda kai kuma ka bada duci guda ducin da yake girman uhudu na zinariya sadaka ya hika lada to bari mu tsaya nan sai aka samu sahabi ya ba da buhu ɗaya a rayo shi sadaka kai ko a duniya menene za ka mallaka kai sadaka da shi ka kai lada ta sahabin manzon Allah eh babu in ba dai akwai a yanzu daga cikin dukiya mai balar akwai zinariya zinariya da ta yi girman dirkan nan ɗan zamanin yanzu dai babu mai bada ta ce ga ta na ya bada fi su bila ayyama Allah yake ɗaiɗakkun mutane ban ce gwamnati ba ɗaiɗakkun masu kuɗi ban ce akwai wanda zai mallaki zinarin da ya yi girman dirkan nan ba ya ce gashi nan a saida kuɗin a taimaka ma musulunci ban ce akwai ba in ma akwai su ba su da yawa yadda muke da makauniya da kuɗi kakar kakar kakar eh eh garan uku cika ɗari da goma ya aka bashi an fasa baka ji sunna ne magana ce a auna shi da gashin jinjiri a auna nauyin da ya na zinare a bana sadaka to ita akwai ma abin ba babu ba kuma in ta yi ɗanta na da ta auna ta ga kai garan uku ta ce a an fasa ya yawa to ina ga ina ga kilo guda a na kyauta na za mu je da haka wa'annan mutane Allah ya ba su falala thumma idza kana qad sadara min ahlihim dhanbun sa'annan idan wani zunubi ya bijiro daga ɗaya daga cikin sabon manzo Allah fa yakunu qad taba minhu sai kasance sahabin ya tuba daga wannan zunubi kaji daya aw ata bi hasanatin tamhuhu ko ya zama sahabin ya zo da ayyuka na kwarai da suka goge wannan zunubin aw gofira lahu ko kuma amma gafarta masa bi fadli sabiqati saboda fadalar rigayen da ya zuwa ga musulunci aw bi shafa'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kuma da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allabi hum ahaqqun nasi bi shafa'ati wanda su sahabban manzon Allah sun sune suka fi cancantuwa ma kowane mutane ga ceton manzon Allah fiye da kowa mana hum ahaqqun nasi bi shafa'ati su suka fi mutane cancantuwa ga samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam autuliya bi bala'in fi duniya ko kuma ya zama sahabi ya yi wani zunubi dan Allah bai son sahabin ya zo gabansa da zunubi sai a jarrabe shi a wannan duniya kun gane ko kufira bihi anhu sai a kankare masa wannan zunubi sanadiyar jarraba shi da an kai kusa Allah subhanahu wataala hanyoyin kankare zunubi suna da yawa daga cikin hanyoyin kankare zunubi akwai jarabawa shi ya sama mumini idan zai mutu ana matsa masa yayin da zai mutu me hikimar yana da wani zunubi ne Allah bai son shi haɗu da shi da wannan zunubi sai a sa mala'ikan mutuwa ta matsa shi an matsa an matsa ana wayyo wayyo wayyo sai a sassafta masa ana goge zunubi ana mata shi yana komawa ga Allah ana rage zunubi sai an mata zunubin nan kaf sannan Allah ce to a doki a ɗaya biyar sai ya je gaban Allah bai da laifi kun ga hanya ta ɗaya kenan hanya ta biyu wani zaka ga yayi wata ɗaya kwanci yana rashin lafiya kafin ya mutu wannan rashin lafiya kankara zunubi ne gare shi wani shekara ma zai yana rashin lafiya kenan hanyoyi na gafara zunubi suna da yawa abinda dai za mu ce mu nisanci haƙoƙan mutane don ka ta lahira da haƙƙin wani to nan ne matsala take amma haƙƙi tsakaninka da Allah Allah yana gafara Allah ya gafarta mana fa idza kana hadha fi dhunubil muhaqqaqa idan haka ya kasance a cikin zunubai waɗanda sun tabbata fa kayfa al umur allati kanu fiha mujtahidin in asabu to yaya game da al'amuran da in sun yi ishtihadi a ciki sun dace falahum ajran suna da lada guda biyu wa in akhtau in sun yi kuskure falahum ajrun wahid suna da lada guda daya wal khata'u ma'qul kuskure yana gafarta musu al'amari na addini a tambaye ka me hukuncin kaza sai ka je kai bincike binciken da kai ka karanta hadisi kaza ka karanta hadisi kaza sai ka ce hukuncin abun kaza ne ashe kai baka fahimci hadisin bane sai daga baya bayan ka ba da fatawa sai wani ya fahimtar da kai ko ka fahimta daga baya sai ka gano wancan hukuncin da ka bayar ba daidai ba ne to me hukuncin ka kai da ka ba da fatawa a matsayin kuskure me hukuncin ka kun gane tambayar to hukuncin ka mai lada guda ɗaya maimakon a baka zunubi a ba a baka zunubi inda ba da gangan kai ba ka kuma iya kokarin ka dan ka kare addini ka kare hukunci na shari'a sai ya zama to an samu kuskure to shine kai ijtihadi ka samu zunubi guda eh ka samu lada guda zunubin kuma sai a gafarta ma inda ba da gangan kai ba daga baya sai ka dawo ka gyara idan ko kai sai dalilai suka tabbata cewa lalle hukuncin da wani ya zartar daidai ne to kana da lada guda biyu idan shi mujtahidi yana da lada biyu in yayi daidai in ya kuskure yana da lada guda daya ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزج haka ne ko nazazu yake sa'an nan kuma kuskure shine thummal qadarul ladhi yunkaru min fi'li ba'dihim sa'an nan abinda kuka ce gargwargwado shine thumma qadaru sa'an nan gargwargwadon ثم قدر الذي ينكر من فعل بعضهم sa'annan gwargwadon abin da ma za a yi inkarin shi na aikin wasu daga cikin sahabbai kalilon kaɗan ne nazas wani irin ɗan yayyafi ne wanda yake makfurin abin gafartawa ne ku kula da kyau in aka yi ruwan sama ruwa na sama yadda ke ƙasa ya zama ɗai da ruwa wanda aka yi ya jika ƙasa amma ba ta gama jikewa sun zama ɗaya ba ɗai ba ne ko yayayyafin sama yake da ruwan da za ka ɗauka a kofin ka warwara a bisa ƙasa ko a yafi na yayyafin ko to in ma wai sun yi lahi kaɗan ne kamar ɗan yayyafi kamar ɗan abin da ya biyo sama sama lahin su kenan sama sama shine abin nan nazar abin da yake sama sama ba ba mai yawa bane mana duk yan ka tattaro ma sahabban manzo sallallahu alaihi wanda laifi ya bijiro ya bayyana ya za ka kaɗan ne kuma su kuma ɗan kaɗan ne ba su da yawa ita tambaya kamar ala tambaye yawa to magana ta yi shi hadisi na baya yake tambaya da manzo Allah ya ce kada ku zagi sahabbaina in ba ku san kwalalarsu ba a gurin Allah to ku sani inda ɗayan ku zai ciyar da zinariyar da ta yi girman dutsen uhuru don Allah kuma Allah ya karba kuma Allah zai ba shi lada amma da sahabi zai ɗauki mudu guda ya bayar da shi fi su da sahabin ya yi lada shi ne ya ce inda an fifita su da ba da lada to haka ma wajen zunubi in sun yi nasu ya yi namu yawa ko kuma nasu da ya yi yawa ko ba haka wani dalilin ba haka yake nunawa kan gadisi ya zo bayani ne akan falala da suke da ita yaƙinin su ne ake aunawa a nan kasa abin da yasa kun gane misali ko yaƙinin su in sun yi laifi irin ne wanda mun kai irin shi ne za a saka musu da shi in sun yi lada guda in sun yi zunubi guda zunubi guda za a ba su amma can da an ka faddala su dan a nuna muna su ba irin muna ba yanzu sahabi in yana da zinariyar da ke dutse uhud a misali ya zamanto ana bukatar yi addini kuma ita kadai gari yana ba da ita fi sabilillah bai daga komi mudun nan da an ka ambata wani da yake ba da sadaka zai iya yi wa shi dai aggare amma saboda ya dashi da Allah sai ya dauke shi duka ya ba su wanda yake da miliyar guda da wanda yake da cika goma duk ba masu kuɗi ba ne amma wa ya kuɗi sai an ce ana buƙatar fi sabilillah mai jika goma nan sai ɗauki jika tara ya bada fi sabilillah shi kuma mai miliyar guda sai ɗauki miliyan goma ya bada fi sabilillah cikin su ya bada kuɗi da yawa mun gane lissafin ko to haka ake so a kwatanta mana su in aikin Allah ya taso suna da shi kashi goma suna iya ɗauka kashi tara su ba Allah mu kuma a yanzu in muna da shi kashi ɗari ba mu iya ɗauka kashi ɗaya mu ba Allah haka kuma abin yake mun zama ɗaya ba ɗaya muke ba wallahi musulmanmu a yanzu inda su yadda kowa ya raba abin da ya mallaka kashi ɗari ya ɗauki kashi guda ya ba Allah cikin kashi ɗari ya ɗauki kashi guda ya ba Allah inda musulmin ya mai za su yadda su yi wannan bayan wata goma sai an fara cewa an taɓa talauci a garin yamai amma ya ƙare ya ƙare ko ba ka ba ne amma mita yi ke da taushe ke ina ne mutum sun malƙadarun labi yun kyaru sa'annan gwargwadon laifin da ake musantawa min fi'ili ba'adihim na daga aikin wasunsu da suka yi kalilun kaɗan ne nazar ma'ana abin da yake sama-sama ne makfurun abin gafartawa ne fi jambi fada'il alqawmi a bangaren falala wa'annan mutane wa mahasinihim da kuma bangaren kyawawan ayyukan da suke da shi min al-imani billahi na daga imani da Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam da kuma imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jihadi fi sabilihi da kuma jihadin da suke dan daukaka addinin Allah kaje dai ana so a ɗan lissafa ma ne kaɗan daga cikin abin da ba mu iyawa na ɗai wal jihadu fi sabilihi suna yin jihadi dan Allah kowa ya tabbatar da akwai sahabban da ma in an gansu za su je yaƙi hana su ake amma ɓoyewa suke su tahi dan dai addini Allah ya ci gaba zaibi lokacin da ya aure ba a barin an gare su ta yaƙi amma sai ya laɓe bai so manzo Allah ya gan shewa sai dai an abin nan haka ya ta gurin yaƙi can an ka kashe shi saboda imanin shi da Allah sannan wal hijrati da hijira kullum yana jinjina mu sahabbai hijira da kuke gani aiki ne babba kula da yan gudun hijira yau wanda ya baro gidansa saboda wani al'amari na tashin hankali ya zaka wani guri yana zaune sauro na cizon shi ka tambaya yake ji cikin zuciyarsa shi ba ya yadda ba ne ya baro gidan shi halin ne gidan bai zaunuwa bai ma sai inda za shi ba kawai ya baro gidan dan ba yadda zai wallahi ka tambayi shi ya yake ji cikin zuciyarsa wani wallahi a garin su yana da bene bai taji gare shi yana da kuɗi yana da komai amma lalura tasa ya zo yana kwana bakin hanya ka tambaya yake ne cikin zuciyarsa to su sahabbai ba sun bar garinsu ba ne don cilas a'a saboda yarda da manzon Allah sun bar komai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba karma yake ba ne wan nusrat da kuma ba da taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ilmi nafi da ilimi mai amfani wal amal salih da aiki nagari su Abu Huraira haka suke kokari su ciro ilimin ma don su tara al'umma su amfana da su sauran sahabbai misali sannan aiki nagari gaugawa suke rige-rige kowa yana son ya nuna ma wani yayin shi aiki na kwarai wa wanda zara fi siratul qaumi duk wanda yayi duba game da tarihi na menene na wa'annan mutane na sahabban manzo Allah bi ilmin ya zama ya samu tarihin sahabai da a ilmanci ba a jahilce ba wa adalin da kuma adalci wa basiratin da lura mai kyau وما من الله عليهم به من الفضائل da abinda Allah ya musu baiwa na falaloli alima yaqinan to zai sani a tabbaci tabbas zai san cewa annahum khairul khalqi sune mafi alkhairin halittu ba'dal anbiya'i bayan waye bayan annabawa wani yawan shi ba ci gaba ba wani yan ƙarya ana magana sabon manzo Allah wai sai ku ga mutum da daɗi wai shi ma waliyi ne ha ba mana mu ba mu yi inkarin babu waliyai ba ba mun yi khutba anan ba ce har yanzu akwai waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum ya la ce alladhina amanu wa kanu yatqun kina har yanzu akwai waliyai ba amma ko yaya ka zamo cikin alladhina amanu ko yaya ka zamo cikin muttaƙina to sahabbai aka fara lissaho a kafin kai an gane lissahi ko kawai yanzu shi ma ƙarya ba wanda yake sabin manzo Allah in dai ka karanta tarihin sahabbai da ilimi ka kalli abin da suke da kallo na basira hum khairul khalqi ba'da al-anbiya'i su ne mafi alkhairin halitta bayan annabawan Allah la kana wala ya kunu mithluhum la kana bai zamo ba ba a samu ba wala ya kunu mithluhum kuma irin su ba zai zamo ba mu asa a ɗan ɗare da mace za ta aiwa to ba a samu ba kuma ba za a samu wanda zai zama kwatankwacin sahabbai bayan sun wuce sai dai mai koyi da su wai wani ya mutu kwanan da ana eh ai inda ba ruhi annabta ba da shi na a annabi kai mutane ba su kunya wallahi ba sa Allah ba wallahi duk in ga abubuwa da ake karantawa ba ku duba su ne ku gani yanzu in ana magana daraja wanda ya ga manzon Allah gashi kullum addu'a da muke yi in kai mafarkin ka ga manzon Allah shi na ka gani shedan bai kama da shi kuma wanda ya ga manzon Allah a mafarki zai ga manzon Allah a ido ran tashin da kiyama yanzu addu'a muka yi mu mafarkin mun ga manzon Allah mu yi mafarki mun gan shi balle wayanda su sun gan shi ido da ido sun yi rayuwa da shi kuma Allah ya ce su ne zababbi sai wani ya zo wanda shekara dubu da ɗari biyar rabin shi da manzon Allah sai ya zo ya ce ma ai ya kai shi ma matsayin shi in an cire annabawa inda ma akwai wani annabi to da shi na za a ba wannan zalunci ne bala ba adalci ba ta hanyoyi da dama ya zama zalunci mutanen da Allah ya yabe su manzo Allah ya yabe su Allah ya ba su daraja manzo Allah ya ba su daraja dukkan ruhi ido baka faɗi wa'annan abubuwa ai kamata yayi in dai mutum adali ne sadda zai zo shi hudu falalarsa to ya yi darasi akan falalarsa habbai sai shi darasi akan falalarsa sai ce ma mabiyan shi ku auna ku gani ni da wa'inka waye sai su hukunci ko ba ga ne na nan tsira Allah wani in yau da falalarsa ko jakin gidansu bai tere ba ba Allah ya kare mu ina magani yake la kana bai zamo ba wala ya kono mithluhum kuma kwatankwacin su kenan yadda za ka la kana mithluhum wala ya kono mithluhum irin sahabbai bayan sun tahi ba a samai ba kuma a yanzu ba za a samu wa annahum hum safwat min quruni hadhihi al-umma sune tatattu an ce safwa tataccen abu su a cikin mutane na kirki su ne tatattu min quruni hadhihi al-umma na daga cikin zamunan wannan al'umma allati hiya khairul umam wannan al'umma fa ita ce al'umma mafi alkhairi daga cikin al'ummomin duniya wa karamuha ala Allah kuma ta yi kowace al'umma karanci a wurin Allah subhanahu wataala ku dibi wannan gabar da kyau mutum mahi falala a duniya mafi alkhairi da daraja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin annabawa shine mai falala a cikin al'ummomin duniya gaba ɗaya al'ummar sa ita ce al'ummar da ta yi kowace daraja a cikin al'ummar sa sahabbansa su ne suka yi kowa daraja a cikin sahabbansa abubakar shine yake na ɗaya wannan ko mutum ya so ko da ya yadda ko bai zama haka abu ne mu dai ahlus sunna shine aqidan mu mun yadda da haka al-fasl ath-thalith sai fasali na uku shine bayani akan tasdiqu bi kalamat al-awliya gazgata kalamar al-awliya waliyai mutum ya gazgata da waliyai suna da karama kenan mutum kaka ɗauka masarauni ne dai awaliye ya zama karanta kowa ma yana iya zama waliyin Allah kowane mutum a duniya yana iya zama waliyin Allah sharaɗin walittahu abu ne Allah ce allazi na amanu wa kanu yattaquna su wane ne waliyai wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah in dai kana da jin tsoron Allah kana da imani kai waliyin Allah ne ba kuma wanda ya a duniya ya ce kai ba wani na ya tambaya insha Allah ko kun haɗu da shi ne Allah ya wani jagora ta ana mafarkin gane shi mazala ce wanda ya mafarkin ya gane ni na da ya gane shedan baya kama da manzon Allah sallallahu da inda shedan yana kama da manzon Allah to da yanzu shedanin da suka ce da wani sai kulli ya ce ya mafarki ya ga manzon Allah ba ka wasu suke karya ba suna cewa kullum sai sun ga manzon Allah so kaza karya ce Allah mu dai ahli suna wannan baki da mu bace ba mu inkari ana mafarkin ganin manzon Allah amma dai darajar shi ta wuce mutum ya zo yana wasa da ita ya ce wai in mutum ya mafarki ya wata ya mummunan wata ya mafarki ya ga wata dabba ko wani mummuna abu ya ce shine manzon Allah mu ahlus sunna ba da mu bace ba mu yadda da wannan ba ƙarya ce kada da an faɗi wannan mun san ƙarya ne a bai shiga ciki ba yana tambaya ya ce dan hasana ya shiga cikin waliyan Allah bai shiga ba dan bai da takawa bai da takawa kuma duk wanda ya ce ya yi mafarkin wani abu mai kyau mai kala kaza in dai ba manzo Allah na gani ba manzo Allah bane babu wani abu da yake kama da shi in ka yi mafarkin shi ka gani shi ka gani in ka yi mafarkin ka ga wani abu wanda ba shi ba in ka yi mafarkin ka ga raƙumi raƙumi na ka gani ayyana babu wai mutum shi zai shi karya ya ce abu kaza kai jama'a maza Allah ya wuce ai wasa da shi in mutum yana da ladabi da ya zo an mutum manzo Allah ya kamata jikin shi sanyi saboda an zo karshen girman in girma ake son a kai gurin mai girma an zo karshe kina ya kamata mu rinka ladabi da ambato na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam wanda duk Allah ya kai shi Madina ya je gani da ka zo garin Madina za ka yi jikinka ya sanyi masallacin madina ma ana karatu za ka cikin sanyi ake karatu saboda manzo yana wurin da ana mu girmama annabin mu sallallahu alaihi wasallam at-tasdiq bi karamatil awliya mana min usul ahli sunna ina daga cikin usul ahli sunna gazgata karama na waliyi menene abin da ake cewa karama abin da ake cewa karama shine mutum ya zo da amrun khariqun lil ada ka zo da wani abu wanda ya saba ma al'ada da ya Allah Allah yana ba su wannan a kowane lokaci cikin sabon manzo Allah akwai wanda da sukan zo sallah in sun tayi masallaci sandunan suke zame musu hitila sai su ga suna sanduna na haska musu wannan duk karama ne Allah ya karamta da su Allah kan gare dai mun yi bayani akan bambancin karama da mu'jiza ina abin da ake ba annaba shi annaba mu'jiza ake ba su wani bai iya zuwa da mu'jiza sai menene sai annabi amma karama waliyya suna zuwa da karama akwai kuma rufa'ido kun san rufa'ido ko to Allah ya mana jagora wa alaikum salam na ya ce suka ce na kawai yake cewa wa 'yan bida suna cewa manzo Allah an rubin ne shi a cikin masallaci da gaske ne ko ba gaske ba ne to na farko dai ba haka ba ne amsar kenan ko annabawa inda suka mutu na ake business manzo sallallahu alaihi wasallam ya mutu a ɗakin Aisha kuma na aga business shi a ɗakin Aisha ɗakin Aisha yana kusan masallaci ba a masallaci masallaci jama'a na ƙara yawa ana ƙara buɗe masallaci har ya kai ƙarin ya kawo ɗakin aisha sai zama to har masallaci a kabarin mazala ya shiga cikin kabari an fahimta masa da mazala ba a cikin masallaci aka taro da shi in kuma an turbo da manzon Allah a cikin an da gane wacce amsa ko to in shi manzon Allah ma an turbo da shi a masallaci to kai manzon Allah ne ku gane waɗannan mutane ba musulunci ne a gabansu girma ne suke nema akwai wanda ya mutu a inda aka turbuɗe shi a masallaci aka turbuɗe shi ina kaga ya saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tabbata an turbuɗe shi a masallaci ya saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi kuma na biyu yana son ya nuna wa mutane shi wa girman shi ya kai abinda aka yi manzo Allah shi ma sai an yi mishi kaga iskancin ya haito kenan ai zagaye zagaye na aka Allah zuwa yi akwai lokaci? tara minti Allah ya mana jagora mun karanta wannan sai mu tashi wai wani tsawo ya mutu sai wani ya ce Allah ya ji kanwa da sai ce a a a a bari kudi ai shi ba a ce Allah ya ji kanwa shi da ma eh da diwani sun haɗu da diwani ya tashe da diwani Allah kan mu yawa mu abinda muke kira mutane musan girman Allah musan girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka da wata daraja da ta fi ka tsaya kan sunna ta manzon Allah in kana neman daraja ka tsaya kan sunna in girma kake so ka tsaya kan sunna duniya da lahira sai ka samu ɗaukaka amma duk wanda ya nemi daraja ba ta hanyar bin Allah da manzansa ba daga ƙarshe zai kaskanta ne ya wulakanta kuma ya je har da hushin Allah kullum da muke bayyana wannan ba wani mutum guda ɗaya da muke da haushin shi a zuciyarmu ba wani mutum guda ɗaya da muke ganin ba ɗaya muke da shi ba amma abin da muka yarda da shi wanda ya ce shi ba ya son sunna mu ma ba mu tare da shi wanda ita ce aqida mu kuma kullum fatan da muke yi wanda bai fahimci haka ba ya fahimci sunna ya yake da ita mu shine riba mu Allah ya fahimtar da mu sunnan manzo Allah wa alaikum salam masha Allah yanzu bari in dunkule mana ina ba mu labarin wanda wani shehi wani shehi ya mutu waje unguwar da suke nan gaban kibla na aka fashi ɗakin yara aka yi mai kabari to a aqida na ahlus sunna mu wannan ba aqida mu bace na ɗaya kenan na biyu muna so mutane su fahimta masu wannan aqida daban ahlus sunna su kuma daban an gane misali duk sanda kaga mutum yayi wannan kasan dai ba ahlus sunna bane yana da wata aƙida wadda ba ta sunna ba wannan ya rige na shi can tsakanin shi da Allah amma wanda aƙida ta shi ba daidai ba ne wace ce aƙida ta daidai aƙidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aƙida ta daidai a sunna aƙida ta ahlus sunna in aka gina masallaci aka zo aka turbuɗa gawa to wannan gawar dole a tone ta a ta wani guri a turbuɗe ta amma ba a cikin masallaci ba idan aka zo akwai kabari a can da kabarin na an ka gina masallaci a aƙida ahlu suna dole a rusa wannan masallacin a tai wani guri a gina masallaci amma yanzu masu mummunan aƙida aƙida ta bid'a sai a zo cikin masallaci a turbaɗa mutum to wannan mutum ana son a bauta masa ne ku je in ba ku misali hatsarin kabari duk duniya annabawan da Allah ya aiko idan ka cire manzo sallallahu alaihi wasallama kaf annabin duniya na ba ku aiki gobe ku binciko min wani annabi guda ne an kasa inda kabarin shi yake saboda me hatsarin me hatsarin kabari mutumin da mutane ke girmamawa in yana cikin ƙasa yana kusan shi suna mantawa da Allah su da shi Allah ai duk da haka faruwa wa'innan da suke ƙoƙarin sai sun girmama wani bari su kashi wuri guda wuri kaza dan yana kusa sai an waye gari suna da na sani dan Allah zai ɗebe musu albarka duniya lahira su haɗu da mummunan hisabi saboda sun bi son zuciyarsu sun ƙi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gobe dai Allah ya kai mana mun tashi akan wannan in Allah ya samu na da rabo mun kammala wannan sai mu shiga littafin da ya sauro mana abin da muka yi daidai Allah ba mu lada da muka kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu